السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. zai kawo wannan fasali na tara abin da kudin kudin na kunshi na daga bayanin girmama wanda Allah ta baraka wa ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin ta qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura inna fatahna laka fathan da ido da kuka fadi wato tana da surori da alƙur'ani da inda suka sauka da baya akwai surorin da ba a bayan suka sauka ba a wasu surorin suka sauka amma ita wadda za ta bada masu tsaye saboda halin da aka shiga a lokacin da sun zuwa da ba wa ta'ala da saukar da ita dai da hakukokin da Allah sallallahu alaihi wasallama da mummunai kuma ya rarrashe su kuma ya nuna musu hikimar da suka aka rubuta da aka yi kuma da alherin da yake fuskantar ba a nan gaba. Musa ba baki da Allah ta baraka wa ta'ala ya sai idan bayan an yi sulhu da jiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara biyar a maka shi da mutanen sa babu wanda ko da yake yi maka tare da ita mahaifinsu suke garin na mai garin da suka fi sabu suka fi sani a duniya gaba amma da yin rikiyayya da yunkurin kisa ya sa shi da suna kuɗa sun bar wannan da kan da suke zaune a madina da zarar an ce ga wani mutum ya zo daga maka to duk abin da ake bari ake aje a kewaye shi a dinga tambayar shi ya kaza ya labarin kaza ya kaza ya kaza ya wani ruwa ne ya wani da yana kan ya ya da ya yi wani abu kan karamin ya zuka yana nan kuwa ta ce da saka ya duna ya komai ya kaza a kan da kuma an samu mai baki da ita da baki da labari wani ya taba zuwa an ce wani yana ta labari an ja wani da ke da fada kowa ya ke su kuma ina zuwa ta suka kawo ruwa saboda tuna mahaifa sai magana na ranar ruwa ya ce zai yi kuma zai a mashina wata zancen na da ya isa haka nan a bar mana suka ta zuwa a inda suke da kuma ta da wannan da suka tuna mana ba hankalin mai kai wannan kasa a nan tulalin da zaman da yi kwamfanin cewa Allah ya ba shi izini ya ba shi dama sun shiga maka sun yi kumura sun yi hajji sun yi da ke kuma sun annabawa ku gaskiya ne saboda da mazala yana da ya fita da ta kuma cewa Allah ya ba shi da ko a ga kula aiki a nan aiki a nan da tulalin da zaman ya tara nan aka kawo hanya kowa inda ba yaki ba ne da manya da yara da gajiyayyu da tsofaffi har ma waɗanda ba musulmai ba ne inda magana ya ce ba ya zuwa ga wanda ba musulmi ba amma dan balagu da ya irin wannan ba musulmi ko abini ne a mutum mutane ana yin shi magana ya ko a tattara da su kan su kan su kurai shawa ta mutum da ba ya yi da su ba inda ya yi ne wanda su zo da ba musulmi ba. Kisa ne bai tsawo da rayuwa tafiya ta gagara domin yana kan hanya ya ji labarin zuwa sun ji labarin fitowarsa kuma sun ɗau alƙawarin cewa sai dai a mutu da zai shiga garin ba. Mazala ya ce su waɗanda mutane ne ka siya abin da muka gada daga iyayenmu da kakanni ne sun kafin zuwa wannan addini sun mutu da ya rubo hajji ya rubo maka da niyyar hajji ko kuma irin kawo ba ta jahiliya wajibin su ne su kiyaye da kungiyar da su ba. Mun yi samun gara wani kuma rana mu yi mutu ba za mu shiga ba. Kuma zana ya shaida a cikin tawagar shi cewa akwai wanda zai iya yi da mutu farau da ya hanya mu ga haka yi kawai su yi mu kullum mun hamu shi kuɗi da ba ta hanyar da su sun zama kullum ba. Shi ne wanda su ne su shiga da su ne da shiga da su kullum da bayan haular sannan haular mutum ya ga yari har aka ɗin wajen mujaziya shi ka hanyar su a wajen wasu malaman ma cewa nurin bacewa ma ya daga baya dukkan su sahabban kowa an ce mu je ka kai da wannan rage kai ba sautawa ba a san hanyar ba ba a taɓa bin su ba kuma ba a hanya ba ce domin ana san gano ita wannan bishiya da za a yi a yi kyanta sahabban su suka masu baya wanda Allah ya amince da alƙur'ani mun sun ce ma wata fashewa ne mun sun ce a daga baya an zo wata mutane suke zuwa wata bishiya suke nema su dinga bauta mata a cikin zamuwar baya ta an kala bishiyar don gudun kada nan gaba zamani ya zamani ko ta zama wani abu da a zama mutane ne to ala ayi hana dai an fito ke kuma da bishiya wanda wani zai ake hudaybiya ko dan wata rijiya ne a bauta inda aka amince sunan da hudaybiya misala yana zuwa wajen sai ta ko sai sai aka yi aka yi ta ko shiga aka yi aka yi ke zuwa suna gajiya ce ai da ba hawa ala ai ya kamata a musa sai misala ya ce ba gajiya ce ba wanda ya tsare yiwa ya hana su shiga maka shi ne ya tsare a basa halin biyu saboda haka misala ya ce ba akwai abin da Allah ya ce musu a kan saboda haka musa ba a shi nan sun ba sun samu labarin ya kamo tana saboda haka an ji an sake darewa da wala ya ga abin da ya kai abin da ya fi yana umar ya ce ya magana da su ya gaya musu cewa shi ba ya ke zo ba kuma ya zo yi yana umar ya ce ku ya yi da zai amma yana da shawara ya ce zai shawara ta ya ce na fahimci so kake a fahimtar da su su fahimce mu kar abin da zama mutuna kar abin da zama da hankali da shiga hukumar mu abin da ya mace za a yi haka ne shi in an aika ne ba za a samu haka yadda in an aika ne shi ne domin abin da yasa na tabbatar a cikin tattauna da lalu za su zage ka za su zage addinin musulmi za su zage mu gaba ɗaya ni ko ba zan iya jurewa ba in sun rika kaina har dai in sha kan su ana zage ƙarshe idan ta ce abin ba ne ina ganin fatura usman ya fi na hakuri ya fi shekaru kuma yana ina ganin cewa suna ganin girman da shi wataƙila za su iya saurara ta kuma zai iya hakuri da wani ba za na yi zai yi tura kuma da tura usman shi ma da usman ya ce abu ya gaza su ko kisa su da ba ita za mu yi a ce dai a nan sun lawa na sallama suka turo wani mutum akan cewa ya zo a yi aka yi turu wanda mai da baki ɗayansu a wannan lokacin Allah bai hasa musu hikimar yin turu to abin da suka koyi a shiga da ƙarfi ko da za a mutu kuma za a ce a ba za a shiga da ƙarfi ba duk abin da suka faɗa na yarda babban abin da ya muni a ciki cewa a koma ba za a shiga ba ba za a ce na yarda zan koma wannan ya tashi hankali mutumin da yake da kamar daga tabbatar zuwa nan sai da yanzu zan zuwa a fiye koma ko tafiya sama ta san ba karamin tashin hankali ne to manzala yake na yadda zan koma suka ce ka koma dan duniya ta ji labarin ka zo mun hada ka shiga ka koma an san bakin mu kai da yake sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce na yadda zan koma na biyu kuma mun yadda ba duka dawo in ka dawo mu kuma za mu fita gobe ma garin kai kwana uku in kai kwana uku kai kuma raka kai abin da kake yi to za ka fita mu kuma mu shigo da aka yi haka manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yadda zai dawo baɗi ya zo ya umara ta kwana uku to aka dai alƙawura masu zafi abubuwa suka ɓata rai haka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni cewa kowa ya aski ya kwanta haraminsa ya soke hadayarsa mu yi umaran mu a nan daji Allah ya karba amma wannan umarni ya yi nauyi kowa saboda bakin cikin da yake ji ya kasa zartar da umarnin ba Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga damuwa an yake gaya wa matarsa cewa idan ba a yi wasa ba nan da ɗan nan lokaci nan gaba kaɗan bala'i zai iya sauka duk al'umma nan ta halaka ta ce me yasa ta ce ai na umarci su ba su yarda ba idan annabi ya umarci al'ummar al'ummar su da ƙi to Allah halaka su ina ciwo a cikin wata tsoro dan wani lokaci da kaɗan Allah ya halaka ta ce to ai wannan da ka bada kamata a ce ka bayar da kai ma ba kai ba sai su ci akwai wani shawara da ta zuwa daga baya amma in suka ga ya sun tabbatar an gawa shi ba za ta ci na yi sai ya fita kawai sai shi na yi kira wannan kira wannan mai zauna ya ba shi kansa ya ake inda a kawo ta gudun da ya yi a iya ji masa zai yi a kawo na kuma da fadina kawo a saba'in da dure cewa zai ci da hannu a sabon da ya zuci ya zuci ya zuci da yawa da shi da zai kira da da shi a kawai daga nan kowa sai ta mutum magana da yana la'a kowa sai ya hakura aka sai gida masu arziki kuma na ta sai kawo da shi gida da ya ina cewa kun motsa da ba da ba da shi ba da al'umma da na hannu da ba da shi ba da shawara da jira yi ba aka daura aka ɗau lokaci to Allah wani hukunta su ya kai abin da aka gama lalace da kowace tun da aka zama ma ba da iya wani magana ko ba da gudu kuma cikin dare ba a iya rana yana wani wata lawa yana wata da suna da wata zama saboda su ɗan kane an ba suna da cikin fuskar da kowace magana za a iya yi ya rasu lai abin da aka yi mutane mutu da ɗansa mutane da su ba ya kula ya muna muna mataukaka muna tare da kai muna tare da Allah me ya daga guda me ya daga kasai da za ka za ka ba yana da magana ya shi ne shi ne sai na na dawa ne abin da ya ta shi ta dauka ai ka za ka ba shi ma kuma sai shaji ne sai ka ta wani rufa kan ka ce kana ta magana magana da shi ba ko kana ta magana magana da shi ba ko karfa kan yi iya iyakar ka yanzu Allah ya sauke aya a kanka kuma da za ka tura maka a cikin da shi lagari da zuwa fata kenan kawai sai ya wadu shi kai sai ya gaba sai ya maluma ya bai inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaba ya yi ta kenan a shi shi ne da mazala ya shi mutul fadi shi ne tana gama sauka sai mazala ya ce ya kasu الأول أي أي بالضبط الكلام يعد الله أمر أمر الأشياء لم تعمل أقول لك يقول يا مال أنا أقول أقول لك أنا عندنا في المكتب لا لا أنا مش يا رب الله يبا لو أنت قبل تقول لا تجي من دنيا لا Allah ya yi abin da ya fi duniya da lahira ne a wajen. sai ce ne da ya rasu da shi ne zai ba karanta musu wannan sura saboda irin rubutun sura da aka zo a baya yana fara karanta musu sura kuma aka fara kaya manzala murna ana hali Allah ya rasu hali Allah ya rasu duka ya rasu ya ba wanda ya rage a ruwan saura mu kai Allah ya faɗi matsayin da ya ma kaza ya ma kaza kuma sai Allah ya yi baya da su cewa har kuma Allah ka Thank you. Allah ta'ala ya ce wa ba a da ni ba su alu biyo da ni ba ba san yadda za'i da ni ba ni ba ba san yadda za'i da ni ba sai dai sun ji lahira ko ka abin Allah ya ce da la ta kai da kai da za'i da sai ya maka na maka fata alhamdulillah to aka ba shi da ta hadiya Allah ya rasulullah ali Allah ana sai maza Allah barka shi ko Allah ya kawo da radiyallahu anhu shi ba shi da
الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا Allah madaukakin sarki shi inna fatana laka fatahan mubina hakika mun yi maka buɗe buɗe wanda yake bayyananne لا حول تعالى لله فوق أيديهم Allah tabaraka wa ta'ala yake magana da sai da Allah alaihi wa sallama hakkin da yake bayan lillahi fawqa ma'ana cewa lalle da bayi kuma ka inna ma bayi Allah lillahi fawqa masu yin tafa da kai wato suna yin amfani da Allah hannun Allah ne a kan hannaye yanzu layi ko ƙarfi ma'ana tunda abin da ake yi da hannun Allah ba wai Allah a hannun da shi da hannun ba a hannun da na manzala sallallahu alaihi wasallama hannu ne da ake gaisa da shi da izinin Allah saboda kamar ka gaisa da Allah
ثم ذلك الآيات da Allah da wani kota ala ce biyar da wata ramu ma ta kaddama zurfin bisa ma ta awa shi wani wata wani waya ne da kuma da musulma wayan su haka Allah a nasarar cewa ne yadda suka Allah ma ta kaddama zurfin bisa wa ma ta awa shi wani wata wani da an gama magana ta alaihi salama komai malamai sun ta kai tawo kamar da zamu kiran gaba alƙali ya ya faɗa akan shi mazala ma yana da rai gidan ba da za a ce an gama kan ko ko me Allah ya ce ko ko wata daraja ce aka ba shi ƙari akan abin da yake da
ثم ذلك الآيات alƙali ya zo ya ce wannan aya ta kunshi wannan ayoyi sun kunshi من قبله daga farallan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ربنا da يتعين yabo da Allah tabaraka wa ta'ala ya akan sa من منزله kuma girman matsayinsa a wajen Allah ta baraka wa ta'ala ونعم الدين da الذي ni'imar da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama
لا يكون الوصف عن الله إليه wanda alwasu kufatawa ya kafiru yana da kaita girma wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya yi wa mazala a wannan sura da ɗaukaka matsayinsa da bayanin girman shi a wajensa to shi yadda da bayani ya kai da bayani ba zai iya kyakkyace bayanin abin da su suka yi kyauta na girma mazala sallallahu alaihi wa sallam
فمن جل جل جلاله في إلهه فأضاء الحقوق To domin Allah ta baraka wa ta'ala a wannan surar ya fara da sanar da mazala sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya hukunta a kansa من القضاء البيتي daga hukunci wanda yake bayyananne في سوره da rinjayensa وغلبته على da عدوه kuma rinjayen da zai yi a kan bakiyarsa domin ya ce wa yansu wata ba su nasarar ajiya Allah zai taimaki ka taimako da taimako wani
وعلو كلمته وشريعته da kuma cewa kalmar sa za ta ɗaukaka shari'ar sa ita ma za ta ɗaukaka وأنه مغفور له kuma shi ba za ta sallallahu alaihi wasallama abin gafartawa ne kuma ka nawa ma ya kuru ba za a kama shi da duk abin da yi da abin da abin da zai yi da zama da abin da zai yi duk abin da yi Allah ya ce zai yi ko me yi daidai
قال بعضهم sashen malamai suka ce أراد غفران ما وقع وما لم يقع yace ne ya tafi da sallahu ma ta kaddama min zalika inna ai lura da gafartawar ma wasa abin da ya afku a da wa ma lan yaka da abin da ma bai afku ba فيأنك مغفور لك cewa ai an gafarta ma za za sallallahu alaihi wa sallama ai kai ma'ana kai ga kace a farka duk hijja wato wanda ina ma ba shi kai ba to dama ba a kama ko kuma babu ma kamu Kuma da sallallahu alaihi wasallam yakan yi wasu abubuwa cikin bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala amma shi kanshi Allah ya ga bin umarnin wato ina ma maza da ya san da misali kamar kai ne ka ba wani wato kuɗi ka ce wani kawai za ka ba kar ka sake ka ba wani da ba kar ka sake ka ba wani sai ya rike kudin nan wanda duk kace a ba shi yake ba cikin wanda kake kar a ba din nan sai daga cikin su ya mare ya mare ya mare sai kuma da aka ba ka wannan kar ka ba shi cikin wannan ba sun mare ne su kake ba shi ka dinga ba wanda aka ba ka sai wanda ya zo ya ba ya ba ka wannan kuma da su amma mare ne su da wani kai dama kai da sun shi ka ba shi kaga ai cikin umarnin shi ne kar ka ba shi kowaye karka ba shi wanda za ka ba to amma shi da karka ne da shi kuma ma da ya bare da kan ka ba shi kaga hana shi da kai wato biyayya hana shi da kai biyayya amma wato an so ina ma ka an ba a shekara da dama ba ka san da wannan kai ne baka ma sani ba da in kin wani abu ya dace ko da ya saba umarnin da aka baka to ka yi kaga wannan ai ba za a kama shi cewa zai yi ba ne Allah sallallahu alaihi wa sallama ibn Umar Bakru ya zo wajensa yana cewa ya Rasulullah ya Rasul allimni kama Allah Allah allimni kama Allah Allah makawo ne saboda shi ne san da za yake bai san yana gaba baya gaba bai magana yake da wasu ta ce ina manzo Allah yake ina so ka sanar da ni abin da Allah ya sanar da ni so ka sanar to ashe kuma sannan an dace wasu diga-digan manyan mutane na ƙwaishawa sun zo a nan sulala da ba suna ganawa da shi yana ta nuna musu girman addini idan kuka musulunta girman ku yake da maka kuma duk wanda ya musulunta su ba Allah zai ba ku lada Allah zai yi kaza Allah wannan umarnin da Allah ya baki zai yi kira shi yake yi a wannan lokacin ko manzala yana da daga kowane cikin da yi mutanen da Allah zai shi saboda mutum dalilin za su kare wala ce ko ta gari ba shi ba sai sun haka baka wakila za a iya samu to shi kuwa makawo yana ta cewa a rabu da su a yi gudun da shi shi kuma za a ga wannan ɗan gida ne ko da shi ana kare shi an riga an ci wannan ba ba ba aiki ne kuma ne an riga an gama sai da bada ko da ya ce a to shi ta ka kana da shi kirki ko da da farka da wa'in wannan shi ne wanda zai amfani da maganar ka wa'in nan da ka gani ba za ka amfana da kai ba rabu da su shi ke na balala sai ya rabu da su sai ya dawo da ibn mutum ya zo salamu alaikum lalla sai man zama ko mutum ko wani wani kan ka ba ko kai gidi na bai da hankali na kuma zaura na kana su wannan cewa wato a masa wata walla an ga amul a'ama Allah ya ce wa bayan da zikar Allah ne ya saka hawa da zuwa ta kawo amma su waɗannan sun nan to wanda kake kaka da ba wani to ai ba za ka ji abin da kake to wannan kaka da ba za ka yi ai umarni da Allah to waye kira da zuwa da ake kuma ya kira wasu wa su zike mace wal mu'min da hasana abin da ba za ka yi bi kenan to a cikin aka ce a da ba ka da wannan kiran to zo kai wannan ai da ma yana cikin umarni ne ba wani abu yake ko da aka hana ko da aka irin wannan shi ne kin cewa ina ma ya yi abin da shi Allah ya yi da kuma da suke cewa la'alla ya yadda suka kalla wa matan addama din nan irin sa abin da ya faru a a masa wata wallahi ko kuma yau su a wannan ba ma ne biyu ba ma ita ce ba ai ma za a ɗauki yanzu su ne irin wannan amma manzo Allah bai taɓa saɓa kuma ne malamin ya faɗa Allah ya sanya baiwa da sauki sababi na gamara wata kan guda daidai da wajen rana ta mara ko ta ala ne babu wani ubangiji sai baiwa bayan baiwa ga gafara ga fadi ga gafara ga fatahi cewa an maka fatahi wanda fatahi wanda yake mutake rawa a fatahi na duniya fatahi na lafiya fatahi na sanin Allah fatahi na ƙara ɗaukar matsayi a wajen Allah duk mun ba ɗaukaka bayan ɗaukaka sannan ya ce kuma zai cika ni'imar ta a gare ka wato aka ce to shi kan ni'imar nan malamai in Allah ya magana malamai za su je je su gano me ake nufi aka ce kila wato kila abin da ake nufi Allah ya cika ma ni'ima duk sauran tsagiru da masu girman kai a wajen ka duk Allah zai dan kwasan ma da su ya zama da su kai ke
Ina ne kwanci wani kasa babbayi ko kuma a Allah zai ba ka fito maka zai buɗe ba maka zai buɗe ba tayi ba ma'ana wannan garin da kai suka ce ba za ka shiga ba to kai rabu da su mu mun zartar ma har mun ba ka garin ya ka zo ka ci garin ba ba garin kaɗai ba har da ɗan uwan garin da tayi ba ne tayi ba wato gari ne kama a ce wato Lagos da Abuja su ne manya-manyan garurukan da babu kamar su a jazira a wannan lokacin kuna ga manzara sallallahu alaihi wasallam yana cin maka ba ba wanda ya rige masa da tsayi to yana cin tsayi ba ma shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ko wa ya gida ya zaune su da kansu laraba su ce ba su kullu domin babu sauran wani gari da ya rage wa sallallahu alaihi wasallam wanda manzala zai tashi da kansa domin yaki na uku da manzala ya bayan tsayi ba shi ne wato tafiya ta buka ita ko ta buka kusan wajen jazira ne domin a wato ƙarƙashin rum basra masu wato a sarkin rum shi yake mulkin da duka a wani lokaci suna da ƙarƙashin basra basra ko suna da ƙarƙashin rum a wani lokaci.
قيل يا قوم لك الدنيا
Ko kuma a'a Allah zai daga ambatanka a nan duniya ويمكرك kuma ya taimake ka ويغفر لك kuma ya gafarta maka.
وأعلمه بتمام نعمته عليه Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da manzon sallallahu alaihi wasallama cikin hikimarsa a gare shi وكل متكبر أكون له saboda an kan masa da kan masu girman kan makiyar sa a gare shi duk wani wanda yake da cewa wato ya fi karfin mutum da wani da jiran sa da wasu sama su ne wanda ba ta domin bayan mu da biya din nan kafin fitar wa kada din nan su da kansu da su abu jahali su kuma yin su da talaka su kuma yin su da talaka su ne suke daga mazala su da alaihi wasallam to badar ya zo jirgin sai ƴaƴansu suka hau kan madari kira matalan abu jani su khalid bin walid su amr bin al-as dan as dan waye wannan su ne ƴaƴan manyan wa'annan da ana su ma su suka ci tambara suka ci gaba da kada da zala to amma su da kansu bayan an yi wato fatan wakata kafin bayan an yi hudaybiya bikin bikin suka samu sama da gaban da Muhammad da Musa. Kaji wani ne zuwa mutunta, ikira ma ya zo ya mutunta, abu da al'adu ya zo ya mutunta. Sau da haka sai wani abaka karama kan zuwa kowa ba kowa sun gama. Saboda haka magana suna nan su nuna kuɗi ne sun makata sama sauran mutaci ne kawai suka rage a cikin gaba.
وتبشر عن البلاد عليه da kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi iko buɗe wani muhimmancin zarurruka a gare shi وأعطيها da kuma garin da ya fito da kullum mutanen maka ba abin da suke irin da ake yi wa su sun- suna zuwa maka mutum ga maka ba shi zuwa saboda mai da an je kama su za a yi lokacin da abu ya ne ya zama hayar wani kashe wa lalata lalata abin da da lalata lalata waye zai iya isa mun ka mutu da kun ga duk yaki da mutu da shi ta kai kuma a makin zai ɗauko hayar samari an tabbata nuna shi za a yi sun da shi wasu samari suka daga wasu su za a mun za mu yi shi za ku ga su su san maka gudu da suka tawo wanka suna zuwa da niyyar baki ne suna dawa da suna dawa a shi kuma abubuwa za su yi da su azumin da su ya sa ya zuri ta kana zuwa mai baki domin shi ko kashin da bayan yana gana na mafi da wani da ba na mafi da wani mutane ma'amuru da shi da wani da yake a kara mai a ajiyar da'awa ba wanda a hanyar rami a samu ne da aka dangana da ruwa kusurwa kusurwa kusurwa kuma da sabon da ganin bakin gidan zuwa an fara rarraba idan hanya ko ba ba da su ba hanya kuwa da an kuwa da suka samu wata kwana suka rinsu ba abu da aika da ƙarshen da ya hammace da suna hanci ko suna ba magana labarin cewa hanya abin da ya ba magana yana da ya ji aika ta ba za ku gaya masa ba. Ana kudu ala da jirar da su. a cikin da tsare a tsare babu babu babu wani ba sai jaruman gaske su da su ba shi da wanda mutum shi da ke mutum wani da dama kawai shi ba za a zula ya kan zuwa duk ba kana ga kuma ba ta yi shi a kan yirin zala shi ka ji ana mana addu'a sai da ya hau mutum gaba inda ya tsaya cikin masa to shi yana da babban amini wanda a matuƙar a ta kai da kuwantaka shi da kuma yanzu da zarar sai ya zama gidan ya dan kuma wani ne ya kawo a cikin irin wannan yanayi ya zama zuwa kuma ranar su su kuma hana wani zuwa kuma ranar su amma dai yin da muke yi tsakanin mu da su ne kuma tare da gida ai da wata ta shi ba shi sai su abin da zai so ka bari karka yi da wani sai da mutum a kan da ne da kuma da gida sai dare ya yi zai da wani ya ce a mu ne sama tsawa da da kana ba shi da ranar da ne shi ke rubuta da raka ta shi da gani na shi na ba wanda da ba shi ne ko yana da gaje da wuri shi da rawa su ba abuja ya yi kai kai mutum ba shi da kana da kan zaɓuwa Muhammadu Mafaka muka shigo na kai raɗin lalai lafiya da siyar da me ba zai yi ba kai ka isa ka hana shigowa kai ka za ka za sai suka fara daga murya sai shi ne sai ka uwa na uwa ina da zafin sa'a sai ka daina daga murya a kan abin hakan shi ne shugaban garin ne ka daina daga murya a cikin rabu da ni sai na ɗaga mu sai ya nemi magana ya kuma zo magana. A ƙarƙashin tsayawa ta mafi kuma ni na tsaya masu ce ba lafiya a gare ni. Kuma kuma sai in ma magana ba ta shawara a bar abu ba za a wani ba. Yake ka ɗauke zuwa da naka ba. Ka ɗauke tsayawa da kai wani. Shi ma sai ya zo shi ne. Shi ne sai ya zo da wanda. Dama da kai ma na ce ba za a yi ya shi. Yanzu hawa ƙara zalika. da Muhammad ya abu kuma na ji ya kai shi ya faɗa na ji ba za ka fara ba ya kai an gaba ya abu na ya ya haka nan ba ya kai sai ka fita kun ta fara je gida ya zauna ka mutu da lafiya ya ce wanda da aka wanda da ya shiga da wani shi ne mutum ko kada na ya ce da mutum ya kai ne ka abu ba ya abu ya ya faɗa sai abin ya zauna maka ba ta shigowa a wannan lokacin to amma Allah shi yi masa inda ya ɗauko da ya ba manzo Allah na biya ya ورأيتي ثم لك عبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدي يشيري تبكي مدين والذي قد تشيء الجنة سعادة في الدنيا الآخرة da kuma yadda yake da shi ke muku wanda yake muku waye Allah ya ce da kuma zala suna da kuma da kuma ke karkatai da ake gaba da amma su da shi Allah ya ce da shi ke muku da ke da yake waye gaba daya abin ana ganin sa shi da kashi sa shi da kashi sa shi da kashi abin da kamar ba zai yi ba saboda ana ganin rauni ana ganin talakawa ne suke ana ganin ba masu su da su to amma kullum abu da yawan da yau a ruwa ce ba da ruwa a ruwa ce ba da ruwa wanda shi ruwa su ko kai abu da yake da ruwa
wannan shaddi Allahumma inni ila da kuma yadda Allah ya bayani baiwar da yayi akan mu'minai da nutsuwa da kuma wato nutsuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su suka kasance da kasalar da kuma in kudu da mu ne Allah ya ce ne wanda da kafa da nutsuwa a cikin mu ne an yi mamakin ma yadda suka nutsu har ba za ka yi a koma kuma aka koma domin yadda kowa ya fuka da kan cewa sai dai ba a mutu sai dai ba a mutu abin da yana gare su ba za ka yi kowa ya kama kayan son saurin kuma kuma suke da su ba
وبشارة بما له من شرفهم
wato koyarwa cewa duk abin da Allah ya karfe shi zai yi shi babu iya hana shi babu wata dabara babu wata hikima babu wani kulan da za a yi Allah ya tsaro wani abu ka iya tsayawa gaban abin abin ya kowa kuma wato magana ya nuna musu kuma a zahiri mai rauni ya haye wa mai ƙarfi ba hikima ba mai tanadi ya haye wa mara tanadi ya haye wa ya haye wa mai tanadi ba hikima ba Mazala ya duba cewa a lokacin abin da yake wajibi abin da yake hikima a kiyata amma ai yau da gobe tana nan. to da mazala ya yarda batun da yi ya dawo sai ga shi ya samu dama da da ake zuwa maka a koye a koye a koye a koye wannan sulhu da biyar mazala yana komawa kawai sai ya koma zuwa a ji ta mutum goma ya turo lafi lafi a mutum zai zai gidan saba a yi na ji tsoron Allah ya gada kullum masu wa'azi saboda shirkin ya ce yanzu tsawon shekara goma mutumin bakin mutumin baka zai iya zuwa shekarar makka madina ko da kafiri ne ko da kuma shi saka wanda ya saka suka ce mu ma mun da kai ma ba kai da suka saka shi ko muka ku a da kuke so ku nemi abokan ki hada wani ba ba za a taba ku ba mu ba ka ba mu nemi abokan ki hada wani ba a duniya shekara goma kowa ya kara kare mu ya kara yawa sannan ko kowa fara shi da sun ce har zuwa abin da abin da za a yi dai ne abu ne na babba an gama lokaci ba ba ake yi a gaba wai a yau shekarar mu kullum ashirin muna yi saboda haka mu ajiye yanki tanadin ka ya fita tsari a tanadin mu ya fita tsari to a ajiye yanki shekara goma kai yawo a duniya kai yi mutu ko kai sa wasu kawaye ka tara arziki ka tara masa kuma haka bayan shekara goma a zo a duka a cikin wani haka lalace na yi a shekara goma sai ga shi ba a shekara ne ba abu da ya domin kawai shi ganin aka ɗaga mu baɗi da ya zo ya kuma da ya zo ya kuma ran baɗi da ta kira wurin kara'i da shekara ta kewa a cikin garin da na ya fi garin gaba ɗaya. Yawa.
وبشارة بما له من رب بعد Da ko bishara da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi mummuni da abin da zai ba su bayan an gama wannan. Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa ba galiba ka iya san takun guna'a. akwai ganima da zaka da kwana kwanan nan za ku same ta ganima shi ne yawan da za ku tabbas sai ku ana komawa da zala kana da salama shekarar ba shi gari ba amma ba ai wata shida ba da zala kana da salama ya je ya ce kai ba kuma kai bara aka ci da tabbas su da kansu suka ce wannan garin ba ra ba ya kamata a yi ganima ganima da ita ta maza Allah domin sun mutum ba za shi kaɗai ya yanku shi ba za a ce a tare muke gina sai da ko a raba kamar ya shi domin sun kunna kofar garin sun shiga garin kuma yana garin shi an yi an yi wajen sati dai aka yi garin ya ga garin shi an yi tabo tabo ana shawarwarin a dawo shi ba za a ce a ba su ba za a yi gobe zan naga wanda zai suke da ya rasa da yana aji yana aji kadai ya yi saboda haka yanzu kamar yanzu magana nan kamar zara da shi kadai ina nan su da sai da aji kamar za wani abu ɗauran da ya gagara wato buɗe shi shi zuwa ya yi zige shi shi shi kamar wato gwanin hawan doki a aje yaro a hanya ya rugo ya tsunto ya tsunto yaro haka ya zige ɗauran ya shiga nan da ya je je fadda shi bayan an gaba yake sai da mutum goma suna hannun aka sake kaura wani amma shi da hannu sai ya zai kaura na
وقوم بإبراهيم da kuma rabu wanda yake da girma
والعفو عنهم da Allah ya sauka da zalika illa lahi fawzan ashima sun karbara ba alamu wato gari ne da yahudawa da tsakko har yanzu kuma suna burin an cewa wata rana a wannan zamanin ba wannan zamanin ba. wato a a- a Isra'ila Musulawa sun tsaya sun dawo daga Umara sai mota su da banki a shi ba ya wuce mota su da banki sai Larabawa suka tsaya taimaka masa har ya yi da taimakon sai suka ga ya rike yana aiki a wajen sai wani balaga da zai yi gaba da ke gobe biyu sai ya bashi har sai gaba da zai yi ne kyau sai nan kai bara ne sai nan kai bara ne sai koyi da kurba ce ne shi ai kai mutum ta gaba da gari da kai bara ni zan je kai bara su ko da biyu da kai da nan ba ko ba na yana nan zuwa wato ya motsa masa wancan gaba ta cewa garin su ne aka koyi to suna da alƙawarin hanyar sai sun koma kai bara su faci da rufe kansu amma ba wai suna da wanda a ba su abin kai bara zunubihim da kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sirrice zunuban su da baki daya وعلى شهادته وعلى kuma Allah ya yi musu alƙawarin cewa zai halakar da mutum da wulakanta shi duk halar duniya da wani asibin munafiku da wani munafika wani mushriki da wani mushrika zani da bilayi sannan waɗanda suka ce me ya sannan domin a duniya wani zafi ce ya zama suna alƙawarin muhammad shi wani yadda ba ta wata ala ne ya zama sallama a cikin da zuwa mata cewa me ya sannan sauƙi da cewa azzani da billahi masu wa Allah ba so da mummunan su suka ce wanda mummunan su so ne cewa Allah ya salwa da su da gudu ya za a yi ko a bada sun ba su cewa ba za a fitar da ya yi da shi da ɗan uwansa ba zai za ku kana dawa da ba a ba a kai su ba Da wannan mummunan su so ne suke wa Allah ne cewa Allah ba zai tafi ba za a ba za a yi to ba shi Allah da ba wa ta'ala ya ce da shi ba za a yi ta abu da Allah ولعنهم da kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance su babu daɗi da kuma ke yake da fada da Allah sai ka mun ka huta sai ka gaba ka sai ka kula ka ka san cewa ya ga abu da ya kace ya shi da nasara ta baki yanka daga tsananin gafar da yake ma ka jawo ya kama yi da Allah sai ka ga ka ishi da nasara da kuma wato wasu fihim da kuma yadda Allah ya nisanta su sirra mu daga rama ya ce wanda zuwa Allah a gaisu wala an wa hatta wa sa'an nan wa sa'an da kuma mutunan mutumin su ya ce wa sa'an sira to bayan nan kuma sai ga jinjina ta ce wa sa'an sira inna arsalnaka hakika mun aiko ka shahidan mai shaida da al'ummarka kuma bashiran kana da wasu shara da aljanna wannan tsiran kuma kana mai gargaɗi da wuta kuma Allah ta baraka wa ta'ala a nan ya fi kyawawan matsayin matsala shahidan kuma bashiran wannan tsira da kuma abubuwan da yake bance shi da su cewa shi ne zai yi shaida ga al'ummarsa akan kansa ya ce shi ya isa da aika kuma shi ya ita muka aikar da aka aiko shi ko kuma shi da zai mun shirya ake dumu bidai kuma ya mana ayo a tumarsa albishir da cewa Allah ya mutu na gaba ku kuma zai mana albishir da cewa duk Allah ya gafarta mana kuma zai shi ne zai gargaɗi makiyinsa da azaba ko kuma a shi ne zai gargade su daga mace-mace ba na abun da dawo su fata dan wato imani da Allah sannan da shi ya ce sunu lillahi wa rasulihi imani da Allah da manzala sallallahu alaihi wasallam wanda kyakkyawan hukunci daga Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kansa Allah da ma tun asali ya ne sai ka sa'ada to kai ne in ka ji kiran annabi sallallahu alaihi wasallam za ka amsa to alama tun azan Allah ya rubuta ma sa'ada kuma su taimake shi ma'ana su girmama shi ko kuma su taimake shi su azuzu ko su azuzu ko kuma su kai matuƙa cikin girmama shi kuma su mutunta shi ai su girmama shi dai da Allah ta baraka wa ta'ala in ya faɗa a gudure mai hankali zai rana Allah ya ce da sunni lillahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwakkilu ku imani da Allah ku imani da Allah ta baraka wa ku girmama shi ku mutunta shi ku girmama shi ku mutunta shi iya nan sai inda fasara ka ta tsaya aka ce ga bako nan an fito gidanka amma ka girmama shi ka mutunta shi ba sai iya inda fahimta ka ta tsaya ba wanda ya isa da kai ya turo ba ko shi ga yana in ya zo ka girmama shi ka mutunta shi sai ya ce ka ka bashi da yawa sai ya ce ka bashi kuɗa mai kyau sai ya ce ka bashi ruwan sanyi sai ya ce ka zauna ku hira da shi sai ya ce ka taya shi wato kewaye gari ina son yawo duk abubuwan da ka san girmamawa ne kai a fasarar sa to yanzu yasa annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin sa da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka yi masa na girmamawa su fasarar wannan shi amma ba a faɗa abin kulun ba girmamawa misali sun ajila yake wani da ke fi abin an ta wani ya rasu na ba da uwa na da ubana saboda ka ya rasu a kanka zan ba da ba hadisi ba aya ba inda Allah ya ce faɗa haka cewa da zai kuma zana ya kira ku amsa wa sai abin an ta wani za mu dinga cewa a sun suna da a cikin girmamawa da mutuntawa to mutukar girmamawa wanda ya fi girma a wajen ka a duniya babanka da babanka to ka shiga da shi da wani ko kuka ga in ba haka suka yi ba ba za ka sai za wanda ya rasu layi layi na gama tunani na yanzu a duniya da gani sai babana da baba sai kai yace ya ka saura ya ba shi ya za a yi yace ai ya ka fara sa'a sannan imanin da yake da shi wallahi ya tsara na fata yanzu kai ne farko ya rasu wallahi daga kai kuma ba wai sai sai baba na sai baba ta ba a daga kai sai wanda kake so daga kai sai wanda kake so duk wanda kake so to shi ne a gaba shi yasa idan ya tashi rabo yana amina mu da in ya ɗauki dinari ɗari biyar ya ba ku samun ku samun ku ɗan bawa ne bawan barin gidan ba lalata lalata in ya ɗauki ɗari biyar ba ku samu sai ɗau ɗari biyu da hamsin sai ba ɗansa da ya haɗu shi ɗansa yana gwada shi ne abin rubuta sai ba ɗansa ɗari biyu da hamsin sai ba ku samu ka kuma wato ɗari biyar sai ɗan nan sai wanda ya kasu bambanta mu ya fi da ɗari biyu ya fi da ƙoƙari a wani yanki ko kuma ya biyu yadda abin da ya sa nake yi tashi a wajen ubansa ya fi ubanka a wajen mutane ubansa ya fi ubanka a wajen annabi ni ko abin da annabi ya fi shi ne shirki da kawai cewa shi tunda mazala yana son uban ku saba sai to inda soyayyar mazala take to shi ne ne ko saboda haka shi da shi akan wani saboda haka domin shi ne namun shi ne ya fara rubuta alawo tunda yanzu za mu tattara musulmi kirkin yin kudin kirkin da kudi kudi da yau mutane suna cikin dalolin ga dukiyar kawai duk shekara kowa ya zo a bashi alawa ya je ya gashi to shi ne kuma matsayin sa a jini zai ce a sami sunan awalin da haji da su ne masu daraja ta farko a ba su kudi ne kusa wanda suka zo bayan su al'ansar a ba su kudi goma wanda suka zo kasa an masu kudi shida an masu kudi biyu kowa da abin da ake ba to amma idan ya zo duk a sami nuna sai a ba su dubu goma sha biyu har da biyu to amma yara dubu biyu ake ba sai ce amma hakan da gobe ne su dubu goma sha biyu za ba su ka san su gwamnati ba yadda aka ba su yana a dubu sha biyu haka za a ba hakan sha biyu haka za a ba wasu sha biyu ba dan suna yara ba dan matsayinsu a wajen mutane kuma ga abbas ma shi ba ya cikin tsakanin kawai awon shi sai da aka yi hijira ma sai yin wato bayan sai da hudaybiya ma sai da kai yin musulunta yake shi ma a bashi sha biyu kamar a tsari da awon saboda ne saboda dangantaka da malala kaga shi ba wai sai shi daga malala sai shi a daga malala sai wanda malala ya shi sannan uwa sannan uba sannan abokan saboda haka duk abin da sahabbai suke na girmamawa dukkan shi ne a kan asali da wasu azumi da wasu wasu ne sun sha jininsa ba ba inda suka ga aya ta sha ba hadisi ba aya bari ma dai sai aya a kan cewa kar a jari bari mun halittun bajin wa wani bajin wa tabu an haramta musu sun bushe da jini amma su da kansu suka ce wannan maganar banda jinin ba za su banda shi suka sha suka sha suka sha ba ruwa ko ba a ce aya ba ta zo aka ce ne za suka sha saboda haka haka ba zala zala ne su nawa ba magana sai ka jira Allah ya ce a'a sun sha su tsari ba ba za a ma dariya yi da aka ka ita ai suna yi da ka ita ai na ce ba za a yi shi da dariya ne wannan ai shi ba amma ina muke alfiya har abada ba za ki so da shi saboda ta sha yau kace ki kace kare ta zai ta kuma ba ki a sai lan tishtaki ba ka nake abadan ba za ki ciwo da shi ba har abada an gaba Abdullahi bin Zubair ya sha jininsa a bayan irin da shi ya ba saboda tsaro aka bar shi sai ka samu wuri mai kyau ka jure shi da kuma yake kuma ana jure sai dan zagaya ba ko sai daga bakin shi zai ya goce bakin sa idan sai ya ji na samu wuri mai kyau na zuwa da a ila ka saka shi haɗewa lalata a sha jirina yanzu jirina ya haɗu jirinka jirina ta haɗu ka shirya ka shirya abin da jirina haɗu jirina wahala ko ka haɗu tunda yanzu jirina ya haɗu jirina abin da jirina haɗu jirina wahala wani jirgin za su jirka wani jirgin za su jirka mutane za su sha wahala ka kai ma za ka sha wahala mutane amma kuma muna tare da ka'an jirka amma a ba su idan guduri kuwa shi a gabansa ma saboda rauni ne aka yi magana suna da zuwa abu a gabansa yi sa ba shi da kusan shirin kuma wanda ya zako akan kuma shi na kan hanci yana lashi ko ba ake bari ba kuma shan jini kan har gobe na gasa ne amma ba da hannu saboda haka wasu aziruhu wanda wani ku girmama shi ku mutu da shi abinda shi ne to magana ta fara wasu suka karanta shi da ya gwan wata ajiyu da tsaira da wata tsara sai aka mai da su za a yi da baki da aka wata ajiyu su kowa ya yi shi daga girma wal aksaru amma mafi yawancin malamai wanda yake kuma wal asharu wal asharu kuma abin da yake bayyana anna hada cewa wannan guda biyu wasu ajiru wasu wajiru to a haƙƙin maza Allah sallallahu alaihi wasallam da a wata ayar Allah ta wallazi na amanu bi wa azzaru azzaru kaga irin wannan ke ثم قال ويسبحوا ثم تنيت ويسبحوا ثم تسبيح راجع الى الله تبارك وتعالى يجب التسبيح وينا كما واجب وجه الله تبارك وتعالى شتاء وتشريع ما زال ابو حج المشيش اجل وماشي الحمد لله Allah ya ba mu ilimin da ya maza Allah ka biya Allah ka ba ayyukan Allah ya sa mu dai akan daidai Allah ya so kuma ya da Allah ya mana afwa shi da kuma Allah ya dama ta mana gurbin ba ta da aiki ba ta da aiki فجاءهم الى مسند الوادي فجاء سود الى الى ثلاثه الفاتي الحمد لله Thank you.